الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء أجرم لا سيدا بوتا رجب shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annaba alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga wata uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya goma ne da goma shi ba a sabani ko in sha Allah ta'ala za mu dora a karatunmu na alhamdu jana'i ta babban malami ba an ba ta sirrin albani na ima wallahu ta'ala mun da da rabi na 24 ko ko da na takwas za mu taji da rabi na 29 insha Allah ta'ala inda malam ya tsaya a kan gaba ta 67 za mu taji gaba ta 68 inda malam ya ce gaba ta 68 ko matsala ta 68 shafi na ɗari da talatin da biyu. Idan jumi a jana'idun a jana'idu a idatun binar rijali wa nisa. To idan aka tattara jana'iza mai yawa ta maza da mata. An yi mutuwa da yawa ko ta hanyar hatsari ko ta hanyar kashe-kashe ko wani abu. Sai aka samu wato gawawwakin da yawa. Ima da wuce kulliya alaiha salatan wahida. Za a yi mata sallah guda biyu gaba ɗaya za a tattaro su a ajiye su a gurin da za a yi sallah duka a sallace su wajen ilanin zukuru amma sai a sanya maza walau ka zo sigaran ko da ƙananan yara ne mimma ya ne imama kusa da liman kusa da liman wa jana'izul inafi mimma ya ne kibla ita kuma jana'izar mata sai a sa ta kusa da alkibla ai ya fita ku tunda ka ga alƙibla da ke nan su suna kusa da liman ita kuma tana kan gaba sai babu da yake magana ke wa fi zalika ahadi akan wannan akwai hadisai al-awwal na farko an nafi' an ibn umar an karbo daga nafi shi kuma daga abdullahi dan umar yace annahu tulliya ala bid'i janaz janaiza jami'an yace lalle yadda sha'ani yake an yi sallah yana nufin imaman yana nufin liman ya yi sallah a kan gawawwaki guda tara jami'an a tare wancan sa'id bin al-arab yake yi ya sallaci gawawwaki guda tara a tare fa ja'ala rijala yaluna imama sai sanya maza kusa da liman aka yi sanya su maza kusa da liman wani za a yamina alƙibla su kuma mata suna kusa da alƙibla fa sabba wunna sabban wahidan ya jira ta a gabu daya kamar ya kenan a jira ka ko dai bayan daya na dai bayan daya sabban wahidan ne eh gaba ɗaya mata suna haka na guda wannan ba shi da sauwa da zai sanya ba da sahu guda kun gani saboda in kace haka za a yi wajen zai sahu ke wata yawa ya da wata kila daga nan sai a kai wajen makawarta inda yawa ga misali ne jin talatin ko arba'in ko abin da ya gaba da kaga aka yi wa zai karbi wannan ba cewa aka an yi za su je da gawa su je an jera ta a sahu guda سيدي وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي في aka sanya jana'izar gawawwakin ko gawar ummu kulthum ɗan sayyidina ali imra'atu umar bin al-khattab matar umar dan khattab wani ne wa bin laha da ɗanta yuqalu lahu wanda ake ce da shi zai kun ji wani karatu ko cewa aje sai na ya ba da yin umar yarsa sai da za gane addinin jiya addini ne na son zuciya yawa saboda haka jahilai da masu son zuciya su suke jiya shi kuma zindikanci addinin tamorawa shi kuma mara rabo a lahira shi ne ina gaya ma dan mutum ba shi da rabo kwata kwata to sai ya kama wannan addini shi za su kuma ya kama mai neman gaskiya sai ka tausaya ma abin tausayi ne gaskiya ba wai wani abu abin tausayi ne kwarai da gaske to kun gani wannan hujja ce mai karfi da ya gabata mulki cewa sai da Ali saboda baya gaba da sai da Umar ya dauke sa ya bai ba da zai ba da san dan ba mai yana ba zai yi ba shi sa ahlul baiti da sahabbai ba sa gaba ko daya mun sha ba da wannan tambayoyi cewa idan kuna cewa kuna faɗa da sayyidina Ali misali misali duk abin da kuka ga yanzu ne girma ganduci da yi wa tsohon gwamna ban kwata ba ko da a waje ba ba mai kai kuwa ko kai ja domin yanzu shine number one city yana da dama ku dai da hali in kun ce da dan ne akai kwaci akai man na gazu na waye to da yazo ya zama khalifa da kansa me yasa bai rika gaya wa mutane ya tara biya ma aiwa zalunta su akai ba ko ba haka bane da zai biya wanda ya ce zalunta su akai ammar kaza ammar kaza amma ba ta ji ba amma sai wani akaran bada kawai sai yi zo dauka ya ce wallahi ba ba cutar da aka ai kaza da kaza da kai ce shi ba ba su ji ne ba misali sai kuma ka dace ka ce wallahi an cuce ka to so da haka irin wayan abubuwan shi sa shi karatu ko saurewa ko wanda kuke ji suna iya zama shi da sabana ai a dogon karatu ne mutum kawai a jaji biyar zai kira gaba ɗaya ajiye ta wannan makashi ce ko dan ko ta kwana haka ake yi Iza ba za ka yi wata tattauna ban ba kai karatu ne kinta domin gaɓoɓi kake da ta sai ka iya jefa sai na ya ɗau ɗansa umma kulsomi ya ba da yin na umar in har bai da rigi ba ko sai na umar har bai yi a gurin da ya ai ya san hukuncin cewa ka ɗau ɗan ka musulmi ka ba wa Allah ku ɗauka ke sun yarda to shine kaji abin da yake faɗa a nan yake to yuqalu wabnin laha yuqalu lahu zayd zayd bin sabi shi ma yana ciwon da ake zagi inda bai da da waye zaid ba da ba zai sa sunan ka ba amma da yazo sai dau sunan wato ya wato ɗansa ko da yake ba zai dawo ba zai ne ya ba amma ita ƴarsa ai ta yarda a sawa ɗanta suna zai mafi yawanci wajen saka suna na na da aka yi tattauna tsakanin mata da zai wobi a jami'a yace an ajiye su gaba daya wal imam yawmal jins sa'id bin al-as a lokacin liman kaga wannan magana ta baya lokacin limamin shine sa'id bin al-as wa bin nas ibn abbas wani a cikin mutanen da suke wa wannan bayin Allah sallah akwai abdullahi da abbas wa abu huraira da abu huraira da tamura suka ce babu shi wa abu ta'id da abu ta'id da kudiri sa'id ibn malik ibn sinan wa abu qatadah al-ansari ya ban sunansa al-harith ibn rabi'i yace mawda al-gulama min mayalin imama kun ga sai aka sanya limamu a kusa da liman a mu yaran kai karamin yaran a kusa da liman mawda al-imam ko gulama min mayalin imama sai aka sanya yaron kusa da riban saboda in an zo ana maganar namiji mace ba a maganar yaro ko babba a larabci yanzu idan aka zo za ka yi magana da mata to jam'i za ka yi jam'ul mu'annas salis amma inda yaro karami a cikin muhaddisi to shi kada yaro da yayi sai ka bada zamiri na namiji in dai da ko karamin yaro ne in dai da shi za ka yi magana to zamirin namiji za ka bayar yaron da yayi sai dai wayewa za ka yi فقال رجل sai wani mutum ya ce ba an kanto tsari sai ne inkari a kan haka wato sai na mutunta hakan da ta faru fa nazartu ila ibn abbas sai na kalla abdullahi da abbas wa abi huraira da abu huraira wa abi sa'id da abu sa'id al-khudri wa abi qatada da abu kata da fakulti sai na ce ma haza irin mutanen nan ke da ra'a ce su shi wancan tunda ba ta yi bane ya biya kalli da abai wannan kuma biya ne ya zo za a yi sallah ya sa karamin yaro a gaba ya sa mace babbar uwar a baya me haka kuma fakulti sai na ce ma haza ne haka kalu duk sabon da su hudu ko biyar ya ce ke hiyar sunna to a karan bana wannan abin da ya sunna kenan hiyar sunna sunna ce wato sunnar annabi alaihi salatu wasalam haka ake yi akhrajahu abdul razzaq wa nasai wa ibn jarud fil muntaqa wa daru qudi hibatu wa daru kuka ce daru kudi jariya ra'ayi ba gurin daliban ne wa daru kudi dara ra'in fataha ake mata imamu daru kudi kamar sunanka yawa إمام دار مذموم حسن والبيهقي الإمام البيهقي كيف بيهقي يا زنزا na jinjiyar da dara gudu ne da bai haƙi a nemo mana zuwan kun su sai na cewa isnadun na tayi a ƙara wani
a bara kawo wancan biyu watakila su ma yanzu wayan nan zai rika jin yadda muke da rikin na sahabbai su ma ga yasa waɗannan su wa ibn jarud sahihun ala sharri shaykhain yace sahihi ne akan sharri bukhari da muslim wa qasara al-hafiz bi tarhib al-hafiz ibn hajar ya taɓa ga cikin talfisul hadith ala azmi a dangane da dangana shi librin jarud zuwa ga librin jarud wahda wuri kadai wa qala yake wa isnaduhu sahihun isnadin da ne kyau wa amma nawawi amma imam nawawi ko fa qala sai fada a cikin wato sharh muslim kenan a wannan gurin rawahu al-bayhaqi bi isnadin hadan bayhaqi ya rawaye shi da isnadi ne kyau الثاني نبي عن عمار مولى الحارث بن نوفل بررن باوانينا الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها يتي يا حلت جنائزة أم كلثوم لتنجا فجعل الغلام مما يلي الإمام sai ya sanya wato sai limamin ya sanya yaron a kusa da liman ko fa ja'ala ko sai sanya yaron a kusa da liman wa wudi'atil mar'atu wara'ahu aka sanya matar a bayansa shine wa wudi'atil mar'atu wara'ahu fa salla alaiha bi mata salla fa ankarat fa ankartu zalika ce ne in kari akan haka wa bil qawli ibn abbas wa abu ja'id al-qudri wa abu qatada wa abu hurairah cikin mutane akwai wayannan bayan Allah manyan sahabbai ba sa'altu ma an zali sai ne musu tambaya a kan haka fakali sai suka ce hadihi as-sunna wannan ita ce sunna abin da ka gani akhrajahu abu dawud wa siyaqu lahu wa min tariqihi al-bayhaqi a wannan mujalladin wannan sa'i wa ziyadata li lahu qarin nan guda biyu na sani nawa الضمير يعود إلى رجل مسعود النسائي سيكي وإسناده صحيح على شرط مسلم إسناد من كوني أكن شرط إمام مسلم وقال النووي نووي ما يفتحك وإسناده صحيح وعمار هذا ولا عمار da ake magana a kansa yake tabi'iyyu tabi'i shi kuma tabi'i shine wa wanda ya gamu da sahabi ya zauna shi ya zama ɗalibin sa ba tare da ya ga annabi ba shine tabi'i an gane ku to sai ce maula ali bani hakim yake bararren bawa banu hakim ne sharibai wata bagu ala tawfiqihi sannan sun yi ittifaqi akan cewa amintaccen mutum ne amana wa qala al-bayhaqi imam al-bayhaqi yace wa rawahu hammad bin salama bin salima Ammar bin Salama ya yi ruwaya ya rawaito shi an Ammar bin Abi Ammar daga Ammar bin Abi Ammar dole kaifiyar ilwaza amma shi a tasa ruwaya bai ba da kaifiyar ajiyewa ba ai kuma ya ce an ajiye gawa ko a can sama ku kuka duba za ku ga hadisin yayi wannan magana wa wudi'atil mar'atu wara'ahu to shi a tasa ruwaya ba wannan gaba to sai yace dinawi da kwatan kwatin sa wa zakara anna al-imama kana ibn umar to a tasa ruwaya da yazo sai yace sai an bace cewa limamin shine abdullahi da umar ali ce wa kana fil qawmi al-hasan wal husayn sai yace a cikin mutanen da aka yi sallah akwai al-hasan wal husayn wa abu hurairah wa nahu bin samanina min ashabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abu hurairah da kwatan kwatin sahabbai 80 da wani abu la hawla wala quwwata ورواه الشعبي إمام الشعبي يا رويتي فذكر كيفية الوضع الهلاوي أتاك رواية زيد أبتي يدعى أجي جاور فتن وتكر وانت وذكر أن الإمام كان ابن عمر ديرو سي أنبتي سوى على وقت الإمام سيدنا عبد الله بن عمر ولم يذكر السؤال أما دي أنبتي وأن تنبير da muka faɗa a daya ne tambaya da yi ma hada babu wannan maganar قال يتي وخلفه ابن الحنفية لا تنبيه تقول لا يتنبيه أو سوا أدب المفرد أيوم سبحانه وتعالى وعي ابن الحنفية أي ina da kuma alaƙar sa da ɗan gidan waye dan sai da ne sannan me da nadir me za mu a ƙara a kai shine tambayar su ba sun bado ba da hadisi ya bado wannan cewa shi har na zaba zai ɗauko mana amma ina so ji dan sai na ali dan wa dan na na fadi ba ne tambaye ai ne inda ya kuka mata a kuɗi dan na na fadi ba dan waye ne shi ne gabar da nake zuwa a cikin cewa mahaifiyarsa bai wace da wa an yi ne gabar da nake gaya muku da su cewa an da gaba tsakanin sayyidina abubakar da sayyidina ali ka gane yawwa kamar yadda muka faɗa akan wato ummu kulsum binti ali haka shi ma na ka zo wajen muhammad bin hanafiya kana da abin da za ka kwankwaci kan ji ali cewa dai na wakar baya san sayyidina ali har yi maka kaza da kaza da kaza da kun fahimta ko kwace aka yi kwato matar aka yi aka yi kaza babu kawai bi man ya ne lawa ko ruwan dutse ko man yi bilin falanta gida da hu wani ya gida Allah da shi yadda mu to sai ce to kaga Muhammadu bin Hanafiya wal Husayn wa Ibn Abbas kuma kun gansa a guri guda inda gaba ne zai sa su zai hana wa fi riwayat Abdullahi bin Ja'far a wata ruwaya akwai Abdullahi dan Jabal shi ne wanda muka faɗa ne yawan kyautar nan eh jawad shi ma yana cikin ahlul bayt ko yau Jabir bin Abi Talib dan sai kun ji wannan gaba gaba ta matsala ta 69 wa yajuzu an yusalla ala kulli wahidatin min al-jara'i salatu ya halatta ayyuka kowace gawa sallar ta kadai shafi na ɗari da talatin da hudu ko shaula ta kusan ɗari saboda haka wato ya halatta a yi a yi wa kowace inda aka ga wani goma sha biyar ya halatta a haɗa su lokaci guda a tallace su duka ya kuma halatta a rika yi cewa ɗaya za a sha tallace to sai ke ya halatta bi annahu al-aslu wa ne mutum wallahi su malaman fiqh ko in baka yi musu addu'a ba kai shiru da bakin ka kawai dukkan malaman addini ka duba kuka ga wani abin da kin ba ka hararo wa an fito ba ne cewa wai ne matsayin zama addini sai ce bi annahu aslu domin yi wa sallah gawa dai dai ne asali wa li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika fi shuhada'i wa qawli domin haka annabi yayi a kan shahidan da aka yi wa shahada a yakin gori su saba'in da wani mutum sai bayan sai rike bin sallah wa fi zalika hadisan akan wannan muna da hadisi a biyu al'awwal na farko ana abdullahi bin zubair an karbo daga abdullahi bin zubairu wanda kaddama fil mas'alati 59 alhadis ya gabata matsala ta 59 hadisi da muka karanto shafi na 82 mun yi wannan asali an bi da abbasin qala daga abdullahi da abbas yake lamma wa kafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hamza lokacin da annabi ya tsaya akan gawar hamza amara bi sai umarni da aka kawo shi ba huriya ila kibla aka kinsa ga al-kibla wato aka ajiye shi a gabas su kaga alƙibla za a ce domin ba ga wannan ke kallo a maka yanzu da madina in ka je za ka kuri da arewa domin a nan ka'aba mu ne yanzu kana nan sai ka ce gabas in ka je wani gari ka ce gabas dariya za ka ma alƙibla kawai ake cewa amma mu mun saba kowa gabas sun zaki ne kawai alƙibla inda ka'aba ce wasu kudu ke kallo amma idan ka je saudiyan ba za ka kewaye ka'aba ne ko an je wannan fulani sai yau an rufa ka an rufa sallah to sai ce thumma jama'a ilayhi shuhada haka ne to thumma kabbara alaihi tis'an kun ji sannan annabi ya makabbara tara ai da ba ya halatta a ƙara kabbaro kabar wani ko amma malamai za mu zo nan gaba mu ana magana akan wanda yake da falala wani bawan Allah ya rasu a gari babban mutum wanda yau addini hidima ya halatta an zuri ko fara makabbara ko ta tsara yadda liman ya gada ba addu'a ta da ta da take da ya halatta amma zama mu yanzu in za a yi wannan sai ka faɗa sai to jama'a kan wani ya ma subhanallah zallan gawa subhanallah saboda haka ya halatta ai ko kun ga sai da hamza kabbara tara a kai ba ثم جمع إليه شهداء فلا تكثروا مجلس الشهداء شهيدا أولي كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة duk shahidin da aka kawo jan haɗa shi da a cikin hamza za a tsare shi wata sallar duk wanda aka kawo a cikin shahidan nan sai bayan sai aka yi musu sallah amma jan haɗa shi da sayyidina hamza فصلى عليه كوفة صلي عليه سماء وصلى وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه هذا شيء من جهة أما صلى وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة صلاة صلاة haka ana shirin shekiri shekiri guda saba'in da biyu sau nawa Allah annabi yayi wa sayyidina Hamza sallah kenan kabbara nawa a sallar da ta farko tara tara zaka ce sauran kuma kaga sai ka lissafa to shi ne aka ce sai na hamza kadai annabi yawa sallah sama da daya aka ce wanda suke kusa da shi suna cin wannan albarkacin amma ba a faɗi sunayen su ba sai dai shi an faɗi na ka adadin kun gane lokacin da aka zo sallah wanda yake kusa da gawar sai a ce albarkacin su tun da juyawa ake to shi ma sai a ce kawai a bari a kuma sallah kafin a makace shi eh ga kowanne ba sau ɗayan su ma aka yi musu ba amma ba a faɗi suwaye ba sai na hamza ne mutu wannan shi ma ta makaranta ne da ya kamata mu rike shi da kyau karaja hu tabarani bi mu'jami al kabir tabarani ya wuce a cikin mu'jam min tariqi muhammad ibn ishaq dan ta hanyar muhammad ibn ishaq adadani muhammad bin ka'ab al qurazi wal hakim bin utayba an niktam wa mujahid anhu sun yi ruwaya da gari kullu mal albani zai nace sai yace sai na ce wa za sanadin sayyidin wannan sanadi ne kyakkyawa siyubi yana cewa wa yi na kuna fil kabuli jayyidin wa tsari a tsari ta wani mutuwala ko yawa sau da haka yake ana sakin magana a kan cewa idan an cewa dinki jayyid to ana karɓarta haka ko salih an fahimta duk hadisin da aka faɗi wannan to za a kashe shi can a cikin mutsala na siyudi a wannan abiyar da ya kawo za ka alfiya da su yi yake so ya alfiya da su yi to sai yake a nan bara ku ji rijalu kullum thiqat gaba ɗaya mazajen nan amintattu ne masu amana wa qad saraha bihi muhammad bin ishaq bin jahili Muhammad ibn Ishaq ya fito da wannan karara wajen lokacin da zai koro hadisi ya faɗa. lokacin da zai magana sa yake fa zalan shi ba ta tadliji su ba da ta ta tadliji kun san me tadliji banji da ake magana a kai sai ta kau maka ce wani mujalle shi a ƙa'ida a jiki za ki yi ba musamman ai yana tadliji wa ko a ce ba yana tadliji ta suya min ashaddi anwa'i tadliji ya ku kowanne a cikin nau'o'in tadliji da ake da shi ya ku kowanne mu domin shi kwanjen mutum ya kware ke nan a kwanye idan ya duka da dalilin su ta soya ba misali abin da dai ake nufi da wannan shi ne kowo da kowo za ka ɗauko ƙalilin mutum sa'ansa a komai da komai zai ka canja wani da irinsa bayan ba shi wani misali ba mar da ya samu mai karya da mai gaskiya sai ka ɗauko maka ya sai ka sa ko gane a wannan tattalin su ta soya domin ba kowa ne zai bayyana ba sai wanda ya san me tarihi cewa wannan ba bane ne da sun kwabi bai gamu da wani ba kai zai iya da sun illa da kai shi da min akadi alwa'i kadini sabanin Muhammad bin Isa ka zo ka ce Abdullahi bin Umar misali ai sunan yana gani hankalin da zai koma cewa su ya aka yi wani ya haɗu da wani domin ka san bai za mu ba ya aka yi mai girma gwamna ya haɗu da ɗan gobe misali kana jin wannan to da wuza a da haka ne amma da an zo misali an yi magana a kan duka iri ɗaya ɗan zamani guda an tafi da nan za ka gane malaman hadisi ba bacci suke ba da gaske suke sai Allah ya agaza mu to me ma da yake ويبدو أن الإمام السهيلي wato zai fito a fili na cewa lallai imamu suhaili wal hafiz bin adam lam yaqifa ala hadha al-isnad ba su tsaya akan wannan isnadin ba fa kad qala al-hafiz fi talqis domin hafiz ibn hajar ya faɗa a talqis al-hadith a wannan mujallad wa fil bab aidan hadith ibn abbas ababu har yau akwai hadith ibn abbas rawahu ibn ishaq ibn ishaq ya rawaje shi kale ya hadathani man la attahimu kaji wata magana wanda ba da tuhuma shi ya zantar da ni an mikisan maula ibn abbas an ibn abbas daga mikisan balarran bawa abdullahi da abbas shi kuma daga abdullahi daga abbas din wato daga ibn abbas kullu sai nake ba zakar al hadith na hawo ya koro hadisi kenan sa ba wata ruruwa ya ba wannan wata ce daban daga ibn abbas illa annahu qala sai dai shi a wajen kabbara tara ido da yake taba'a badala ce ta maimakon tara duk makala da mai ce kala suhaili suhaili ya ce in kana ladhi abhamahu ne mu ba mu wanda ba an bata ba ko wa mu ba mu ba bi rawi da ne sam idan aka mu ba kawai kulan wani ne ya ga ai wani ya ce kun karatu wai wani shi kuma sai ka faɗi na gaba ka ce wani ya gaya masa wani da wani da wani to kana yin wannan kaiki ba hali alama ce na cewa igiyar akwai matsala ka faɗi wancan din ba ai wata kila ba ai dare ji ba a rijiyar saboda akwai kamar yadda na gaya muku wallahi malaman mu suna nan da yawa a cikin garin nan wanda yana kwanci akwai wani malamin mu yana kwanci yanzu ka fara karatu isnadi kana fara koro isnadi kana son matsala akan hadisi Allah ko a tafi yake ko a zaune a isnadin kan ka gama ne ke ba ai saboda wani a cikin hadisin bai da kyau ai kaza kaza kaza ke suna nan da yawa a garin nan saboda wasu wannan takrimin da hadis mizanin aikidan da kake duk sun haɗe gaba ɗaya sun haɗe ke zaɓen Isa wayanda suke wannan shigantaka ko dariya suke musu Allah suna gani kawai Isa suke ganin zallan abin zalla saboda mutum man wato man ta kallama bi gairi bani a tabi da ajiyar kamar likitanci ne yanzu idan suka fi kana bayani akan wani abu sai likitoci su kai wa dariya sau nawa suna yau kalubalantar limamai sai ne yasa liman yi magana akan kaza mutum da ba zai jinsa bane ko yawwa to duk da cewa abin da ibnu ishaq ya yi ibhamun sa shine huwa al-hasan bin imara wannan da ya zo kashi a matsayin wanda bai faɗi suna ba shine Hassan ibn Imara ga shi an nemo ba sunansa fa huwa ga'ibu shi kuma ga'ibi wa illa in ko ba aka ba majhulun la hujjata fihi in ko ba ga'ibi bane to majhuli ne da ba a hujja ne shi majhuli ba a hujja ne tunda ba sani ba majhulul hal ko majhulul aib intaha kuntu albani yace sai nace waccan magana ce wani hadar nan kuma yake sai nace wal hamil li suhaili ala zalik abin da ya janyo suhaili ya dau wannan matsayar ma waqa'a fi muqaddimati muslim muqaddimati muslim abin da ya fara a muqaddimati muslim ka san kana so ka muni a muslim kun za ka biya cikin abiya ma muqaddima a nan ya zuba karatu na gaske imam muslim na gasken gaske dan ka karanta muqaddima za ka fahimci muslim sosai an gane kamar bukari ne za ka karanta karanta hadisi sai in kana da mutum din yanzu a farkon littafin mukaddiman da tana da muhimmanci sosan da su an ji ba an nan hasana bin imara haddathahu dan za ga mutsalahu sosai an gaya ba banda kanikanci yadda ake kaza da kaza da kaza biya ba annal hasana bin imara haddathahu cewa lallai juba yace al-Hasan ibn Umar shi ya zantar da an al-Hakam daga al-Hakam an nikisam an ibn Abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla ala qatl quli hada ya bani bilaji kace yace ya sallaci mutanen waɗanda aka yi shahada a Uhud fa ta'altu al-Hakama sai na tambayi al-Hakam fa kana zai ce lam yusalli alaihi to annan ruwaya zai yayi da musu sallallahu inda halakin Ali da Ibn Abbas ruwiya min turuqin ukhra sai dai Ibn Abbas hadisi da ba an rawaye shi da hanyoyi daban-daban ba iya wannan hanyar ba kullu sai nabi thumma zakara ba'daha wa laysa minha dariq at-tabarani hadi sannan sai ambaci wani sashi na da wa laysa minha dariq at-tabarani hadi babu wannan hanya ta Imam Tabarani daga ciki wayya tadullu ala anna al-mubahama fi tilka ruwaya wanda take nuni akan cewa wanda ba a faɗa ba a wannan a wancan ruwayar laisa majhulan wala da'ifa ba majhuli bane kuma ba sahihi bane bal huwa thiqatun ma'ruf bal wannan magana cewa thiqa ne sananne wa huwa muhammad bin ka'ab al-qurazi to an fito wani muhammad dan ka'ab ne al-qurazi aw al-hakam bin utayba a cikin biyun nan sai ne aw kilahu baba ko duk ne ولا يخرج على هذا قول الحكم في رواية مسلم wannan ba zai wato ba zai ya kusi maganar wato alhakam a wata ruwaya da yana cewa lam yusalli alaihi kan da wata ziyara kawai ya cika ya yi ruwaya shi ke da wani gurin ya ce ya yi sallah wani gurin ya yi kuma bai ma yi musu sallah ba dan kuhudu shi din da alhakam ibn utayba kun fahimta sai ce wannan ba zai yi wa hadisin illa komai ba me yasa bi jawazi anna alhakama nasiya ma kana hadatha bihi saboda halaccin abin da yake nuna cewa alhakam ya faɗi wancan hadisin a farko wato kuma ya zo ya faɗi bayan misali mutum ne ya biyo magana tana azza da tsumuntsumunta sai ya zo ya gaya wasu kuma ba sa mantuwa sai suka rika yin ruwaya daga gare shi har duk wanda yake karanta hadisi ya za a faɗi irin wannan ruwayoyi a cikin mutala har ana kawo wace ruwayar wanda ya ruwaya kuma ya manta yanzu ƙarin da shi zai zo koya masa ya kuma ruwaya a gurin ɗalibin sa kun fahimta da kyau ko sai mutum yana je da jilali ya sa akwai wa'annan na gaya muku wani zance yanzu na manta lokacin da aka yi abu na rike shi yadda yake kobo da kobo amma ku Allah ya sa akwai wanda baya manta abu sai zo ko ni ina da irin wannan abubuwan misali ba da labari na baka labari kai da na ba labari ni wallahi na manta ko wata wani abu ya faru sai ka ce ai ka ce kaza kaza kaza to yanzu ni a gurin ka na kuma ruwaya a guri na kai ruwaya amma ka zama malami na kuma ka zama ɗalibi na ni ma na zama malamin ka ka zama ɗalibi na a lokaci guda duk malaman hadisi ya kai wannan kun fahimta da kyau ku yawa to irin wannan ce to ka ga ba za a zo ba a zuwa a zuwa kalle da ce ya je ka ya yace bi jawaji annal hakama da jiya ma kana hadatha bi saboda ya halatta a ce wato shi alhakam ya manta abin da ya faru da kama wa ka ne tudu huri gairi da shi gairi ba hadisi kamar da ya faru da wasu a cikin faruwa hadisi da yawa ba ma a hadisi da ba duk wanda ya ci gaba da karatu zai ga wayannan walau sallamna jadala maliki da ran sallama a matsayin in aka ce sallamna laka jadala shi ne kan fiti dadin mutu misali kamar da rage muku wani abu hanifa a wajen kiyasi ya kwari amma wajen ruwaya ba a yi kwata-kwata saboda a nan zai ne wajen yadda da biyu amma kiyasi in ya zo yanzu ya kalli wannan a bar maganar yace fara ce tol ka ɗauka kai baka ce Allah ya koyi ka bayan kun gama ɗau kuma sai ce to azuya an gane ko sai ce azuya kai ka ɗauka cewa to baka ce shi kuma ya ɗaukar duk hujjojin da ya zuba ka rike wallahi ya kuma kai ka bungu haka shi Allah ya masa wannan baiwa shi za har yanzu a duniya ba wanda ya koyan a hanafi ya mutu duran da Allah ya kai ka Saudiya ka samu wani bai hanafi irin mutanen indiya ko ka zauna da shi ku tattauna ka gaida za ku pakistan da su ku zauna an kuka fara mutu akan wani abu da ya san abu ya yi ne ko sai in nasi ne da nan nan da wuri za ka bi nasi da su amma Allah ya kuka rika mutu sai ne ga kura sun iya mutu eh yawwa to ai kai dukkan ne ma na tuna ga dan indiya nan eh ka ji ko? kowa ya kalli ta eh sau da haka duk kukan da gabas ni na nan kamar yadda za a yi sallah a haka ina ta karatu kuna ji da yi ina ta haka da hannu ta baya ka ji ko? la hawla wa la quwwata ai wannan mutanen wane mutum to to abu hadi ba shi ne wato goga kwata kwata an ya kwari to shi ne ma da ya gaya mana anan to yace to wannan za mu sallama ba annan inkarar hakama ne a yi ya kadahu in shi haki shi haki ya rubu yace da mu za mu sallama ba dan mu jira din mutu akan cewa inkarin alhakamu a yi inkarin alhakam saboda hadisinsa na cewa ya kawo cikas a ingancin hadisin da muka faɗa a baya shine ya tsirahu ya kawo cikas ke to sai yake ba to fala min sallimu anna zalika yaqdahu fi sihhatil hadisi nafsuhu idan mun yadda wanda hadisin da ya kawo ya kawo cikas a wannan hadisin to amma ba za mu yi sallama ba akan cewa hadisin kuma akan kansa yana da matsala ba me yasa ma dama annahu rawahu thiqatun aha mutakar wani daban thiqa da wani yaro yake ji ba wai wannan hanyar da kake duka ba an bayyana da kyau ko yawa huwa al-qurazi shine imam al-qurazi kaga ai ya zuwan ce inganci al-hakam ibn utayba da kake duka to shi ma ya rawaito kun gane mutsalan kun gane wato bayanin albani anan wa hada wa bihun insha Allah ta'ala yake wannan abun ya mutu ne Allah ya yarda قال النووي في المجموع الإمام النووي يا من عاشرين المسلم المجموع فيما لتاجه من الشيخ yake wa tababu ala anna su kuma wa tabi'i cikin gaskiya sai ana aka anna al-abdala abin da yake falala shi da hanyar farada kullu wahid bi sala ayi wa kowa sallah in aka zo sallar gawa illa zaliba tikimma litabi tikimma kaje kai browsing za ka gani kitabu tikimma sai dai ma'abocin ta cimma fa jazama sai yake cewa bi annal abdala abin da ya falala falala shi ne an yi salla alaihim daf'atan wahida a yi musu sallah karo da kau ka ba ɗaya gawo wajen a ɗebo kamar yadda yake faruwa ko idan na fasin shiga gari da lafafin hamsin wani lokaci har da ɗari da wani abu ko ɗari shi ma da wani abu yawwa su sai ga daf'atan wahida kan haɗa su gaba ɗaya a sallace su da annabi ta ajilar dafni kuji dalili wai saboda za a yi gaggawar binnewa a cikin yi bin sallah lokaci guda akwai gaggawar da binne idan aka ce mutum ɗari biyu da biyar yanzu don Allah za a musu sallah ɗaya bayan ɗaya minti ne ko kowace minti ne za a yi ɗari biyu da biyar ba eh kaga awa nawa kenan biyu da rabi wajen minti arba'in ko to kudan kowanne awa uku da minti wajen hijira awa uku da wani abu to awa uku a ta sallah an fahimta da kyau ai wani yayi guda da ya ji alama da lada shi kuma ya tafi kenan waye ke ba ba gaskiya yawwa sai kake ganin haka ala gaba yawwa sannan lokacin farilla zai zo misali in an fara zallar karfe goma sannan za a zo lokacin da za a zo in sallah to sai yake ya annabi da ajina ta bin huwa ma'murun bihi kaga ai annabi ya ce yace abu umarni ne ya annabi ya ce aji ya ubin jinaza ko bin jinaza mun biya da ku a baya ku gaggawar yin sallah da kuma kai jawa wal madhhabu al awwal malin yake madhhabu farko لأنه أكثر عملا أكثر عملا يجي إذا تبدو ita ce. ka fi yawan aiki wa an jalin kaburi an fi sa rai da ida wale ta huwa ta asiran da kiran shi yake ai ba wani jinkiri ba ne da yawa kun ji abin da ya kawo iya da jihar aiki ba ya daya shi abin da ya kawo ke yake wai saboda ai ba ta cewa za a yi ba amma yanzu ga shi da kan kuɗi ya yi to a ce ya danganta kawai shi man yanzu ya ga yanayin zarfin zaman da makan sai ya ne ja'i fadila ya haɗa biyayyar goma goma in yana so ya buwan nan wallahu alam shi ma da ya gama da yake da wallahu alam dan ba kowa zai shiga wannan kuma mun waye ai ba haka ake yi ba za a wajen da ma dai ake ajewa da sallah na'am amin ma idan aka zo sallar gawa mun taɓa wannan magana a baya wankan gawa idan aka zo ya ke karawa idan mutum aka zo ayi mara wanka uku bai fita ba za a yi biya wanne da wani yake kara ya ci kamu kawai shehu za ka yi na ɗaya da na biyu ko na uku da na hudu sun fi ai wankan ɗaya ne na biyu uku ko to wanne yake kara idan za a kara ai kar ku manta bara ake kayi na biyu da na uku za a kara ko ka fahimta na biyu da na uku za a ƙara yanzu shi mamaci wannan da aka zo za a yi wa kabarbari saboda falala misali kallo za ka yi me ya fi bukata a cikin duka kabba kabarwar da kai guda wani sai ba masa gafara ka fahimta saboda haka idan ɗaya za ka ƙara me ne ma ba gafara kawai za ka ƙara idan kuma biyu ne to kaga da ta kusa da ita da ta nema ba gafara su za ta ƙara an fahimta yau to wannan ji ziyara to je ma ne yace gaba ta karfi da zamu da kai ta sabani wa tajuzu salatu ala al-janazati fil masjid da wata da jiwa ita ba ala zara juna ne yace ya alata ayi sallatawa a cikin masallaci da hadisi Aisha radiyallahu anha qalat saboda hadisin na Aisha Allah ya kara mata da dace lamma nan ne ko lamma tu fiya sa'ad bin abi waqas lokacin da ta ka abi waqas ya bar duniya kun ga bawan Allah nan ko kun biya da kowa da wani gobar ba shine lokacin da yanzu yana rashin lafiya har da wasiya ba to bai ma ban duniya ba sai zamanin nana Aisha ta ba mun yanke lokaci ta yi wajen shekara nawa ai sai da yaya goma ta yasa ɗaya a lokacin da yake wajiya yi za cuta ba mutuwa wai فكم من زحيه مات من غير علته وكم من زحيه عن زحيه عاش حينا من الدار نوى نوى دي daga cikin marasa lafiya mai lafiya da ya mutu ba wata illa sai a ce ma jiya jiya nan ba mun muna tare mun gani mun gani da rage wa kan min sa'ini aka ina min dai kuma marasa lafiya nawa ne suka rayu tsawon lokaci za ka da sai sai za ka gida biyo ka yana da yawon da ya zo yana waje a nan ya ce a zuludu wa zuludu kafi akan wannan sai da ya zo haifi ɗaya maza da mata sama da goma sha uku a arewa da kuma sai da karin zuwa suna ne ɗaya bayan ɗaya maza zalla kawai goma sha Allah ya bari bayan wannan yar sai da ya karo wasu ba zai shi ba mutuwa ba wanda ga rashin lafiya ya ayyana ba da wasiya cewa dukiyarsa kaza dukiyarsa kaza amma ina to sai yace lokacin da za ta biyo kaje wa duniya arsala azwaj nabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne zaka cikin ayayen da akwai Umar akwai Amr akwai ko dukan da ke wannan sura ya saka su Muhammad su Zaid duka ya saka to sai yace arsala azwaj nabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sun aika an yamuru bi janazatihi fil masjid cewa a judo a tawo da gawarsa cikin masallaci fa yusallina alaihi dan kibar sallah sai muka ce ya halatta ba ta ce wa gawa sallah da kun cikin ihu a gidan nan suna wani abu sai ki sallah amma ya za fara wani abu na ga ko ba su da yaya ne ya da kuma da yaya na ta ya yi wani rubutu yana cewa yanzu abu ko shi dai ko wanda daga cikin faransi na da su yana magana cewa wato a kallo ya fara ko ba zama yanzu mata sun fara fitowa kallon sallan dawa in suna mai iyo sai su fito su tsaya a waje to nan gaba kusa da masu gawa za su nan gaba kuma ba a san me za su ba yi wallahi ko za haka ne jama'a ba ba a san me za su ba duk wannan kofar da ake bayarwa tana haifar da matsaloli masu yawa to saboda haka sai ya ce to fa yusallina alaihi fa ba'du aka kawo musu gawo masallaci suke mata sallah fa waqifa bihi aka ne ala hujarihin aka la su mabni lil madin sai aka tsaya musu da shi a dakunan tunda ga duk dakunan zai suna cikin masallaci sai wuce ne yusallina alaihi da shi mata sallah suke masa kuma aka rage bihi min babil janaiz sun fito da shi ta wata koba da ake kira babu jirai in ka je madina yanzu in Allah ya ce ka ka tambaya za a nuna babu gurin da ake kira babu jirai allazi kana ila al-maqam wanda take wani guri da ake kiransa ismul maqam al-maqam duk wannan abubuwan ko Allah ya ce kana karatu wallahi ka je tambaya za ka yi za ka ga inda ake a maka da madina za ka ga inda ake ajiye gawo za ka gani ai Allah ya sa ka kwana biyu uku a maka ko Madina ai yawo za ka rike cikin masallaci ka bata in ka bata ka dawo yau da gobe sai ka ka gane hanya in dai kana gane turanci da larabci to za ba za ka bata ba kawai dai ka rike kai dai ka rike anguwar da kuke yawwa in ka zo ka tambaya ka ce Allah uwa ka za ka eh kawai ka rike anguwar da kuke dan wani kullun ya bai da gida to saboda haka sai ce wato kawal an me faru kawale ga hunna annan na ta abu zalika sai labarin ya ce suna Aisha cewa wasu mutane suna aibanta su akan wannan abin da suke wa kalu sai suka ce hadi bid'a wai mata annabi mata annabin nan abin da suke bid'a ne kai da ga addini na Allah ne mata ne to kaga me mata annabi za su yi abu a ce musu me yasa ina da ni kai ma kanat al janaiz yadkhulu biha ila al masjid mutane a sabai su rika magana da sauran kayyayi cewa ai su ban san cewa ana shigar da masu ma magana sabai ba a shigar da gawa masallaci ni za a rika shigar da gawa masallaci ba bane ga zani ga Aisha to labari ya ji wa na Aisha fa kalin shi take ma asra an nas ila an yadu ma la alima lahu bi ni kai bada ne suke gaggawa su rika rayuwa da abin da ba shi da ilimin sa bai ba Allah me yasa mutane suke gaggawa rayuwa da abin da ba shi da ilimin sa al insanu adu ma jahila aka ce bada to ne ba ru ai kuwa abu alaina an yi magana janazatin bil masjid take kawai suna aibanta mana saboda an wuce da gawa ta cikin masallaci tace wallahi na rantsi da Allah ma sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala suhayl bin bayba wa akhihi illa fi jawfil masjid tace na rantsi da Allah annabi alaihi salatu wasallam bin sallaci suhayl bin bayba da dan uwansa wa fatin sai a tsakiyar masallaci to ba shi kenan ba a tsakiyar masallaci أخرجه مسلم من طريقين عنها وأصحاب السنن وغيرهم دوزن وقد قال واتو kan rashi hu biya a kayan masaji mal albani yake na fitar a cikin asawar masaji min kitabi a littafi na asawar mustaka littafi ne mai kyau wajen ya dace da muslim illa al'ula fahiyar albani tsare-tsaren nan da ka gani hauren zuwa wa asihirin duk wannan na gani to nan wannan abin da ya kawo haka dole nan da mu kaga za mu gaji wannan gabar ke da insha Allah ta'ala sati ne zuwa sallah da zamu faɗi kusan mun ce za mu biya sifatu tawhid da ni amma yayi yawa gaskiya ba za mu iya gama da sati ne zuwa tun da yanzu sati ne zuwa an shiga Sha'ban insha Allah ta'ala so da haka muna ta tunanin akwai rasayi da na dauko ɗan kararis ne haka ƙanana a ibadatin da biyu ne ramadan kaza haka ɗan ƙanana ne wanda za mu iya yi to amma injiniya ya turo min da wasu sassai da guda biyu sai ya ɗari da ya ci ɗari da sha hudu sai kuma sassa'in da tara duka da tare sai kyau to muna so mu ga a cikin su wanne za mu iya biyawa a kaji wani sai a yi sauri mu mu haka mala awar kusa la'irin wannan karatun ne ke mana sauri sai garin da na sai da misali an gane ku saboda haka ina ta tunanin ma an hausawa karatun mu na daure mubarak kuma muka ji gaba ta ya zabi sai muka ji wannan jabir anan kuma zai mu biyo wannan ka ga ji rajo mun ji rajo ji abar gaba ɗaya tanadi ba tanadi kayan sallah kawai ake ba dan wasu yanzu sun kayan sallah sun aji amma ba su yi tanadin ibadar da za a yi wa Allah ba haka muke ɗabi'a mu fa Allah to shi za muke so gaba ɗaya da abincin ya zanto kawai mun mai da hankali ga abin da yi an gane sabai wata shida suke suna addu'a wata shida ana gama ramadan za ki ga wata shida suna addu'a Allah ya karɓi ramadan da suke shidan da yanzu sauran kuma sai su rika alama balli gida ramadan idan ji abin da zo ki Allahumma barik lana fi sha'ban wa balli gida ramadan aka sabai ciki amma mu kayan sallah kowa da jima na ga ya mata kwanci su jima kenan ya za a yi wa yara kayan sallah ya za a siyo ko abin abin ko sai mai da da waki wani yanzu ya ba da kuɗin buhu guda na aini dankalin turawa ba laifi ba ne amma dai ba ciki kawai aka ce ka bautawa ba ya kamata a yi tana da cewa da Allah ya dace da mu to Allah ya daren lahadi in mun ga bayan cewa za mu yi tunanin za mu sanar da biyu wani littafi ne ko tokofi za a yi ko kuwa kawai wanda za a iya sa akwai wanda ba su a cikin mutane da biyu uku ɗan Nijar ya kawo ta mutu a ɗaya biyu uku ya yi tana nan ita ma ƙanana ne a cikin su muke so mu zaɓi wanda za a yi idan mawuzu a cikin kun ga ba mu da matsala kawai za a ce kowa ya je ya ko a kawo kowa ya je na ta in kuma ba ita wacce ce hoto kwafi za a yi insha Allah Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yaje mana kaga kaga an waye mu na bana ko ba da jinkiri ga ma da kan ma ji ma ya rufe Allah ya sa albarka Allah ya dauka malam ba ba sai kaje ji muna roƙo wajiri da sunayen da jawa da tsofin sama da wakara Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su waɗanda suke jarabawa Allah ka tallafa musu Allah ka agaza musu Allah ka ba su sa'a a cikin abubuwan da suke rubutawa muna roƙon ubangiji da sunayen sa jarawa da gobin da madaukaka kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon hujja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka tsara roƙa mana asiri duniya da lahira muna roƙon ubangiji da sunayen sa jarawa da gobin da madaukaka mana da lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa da dogon da wanda baka iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jadda da rahama a gurgurin mu idan za mu gado Allah ya samu da da kyau da imani wanda suka sa aure a gaba da wanda aure ne sun ko a gaba Allah ya dauka cikin sarki ya tallafa mu yan kasuwan mu da ma'aikatan mu Allah ka agaza mu ayo ko makara اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا أبو بكر الجليل كوا شاوا تجي لك يجون تبدي زور ماجا وعلى كارا